الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وخالف الجاهلية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم لقائه أما بعد فإن دين الإسلام أكمل الأديان أقاعد أقائده قويمة وأعماله جليلة وأخلاقه نبيلة الخير قرينه والصلاح والإصلاح جماله وشعاره والجاهلية خلافه أوهام الأقول وسيء الأعمال ورذائل الأخلاق شعارها الجهل والضلال والانحراف فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون إخوة الإيمان الجاهلية المنهية عنها تكرر ذكرها في غير ما موضع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المتفق عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه يقول يا ابن السوداء فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهليه واعتبر الاعتزاء بالقبيلة أيضا جاهلية وذلك لما حصل النزاع بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجعل كل منهما يدعو قبيلته فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة متفق عليه وخروج النساء متجملات ومتطيبات وإظهارهن للزينة من الجاهلية كما قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ومن ظن أن الله لا ينصر دينه وأن جنده يغلبون ولا يغلبون وأنه يديل الحق على الباطل يضيل الباطل على الحق أو أنكر حكمته البالغة يستحق عليها الحمد سبحانه على ما يجري في الكون فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وكذا من خرج عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من الأهواء والآراء والقوانين التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله فقد ابتغى حكم الجاهلية كما قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيها المسلمون الجاهلية لا خير فيها أبداً وأمورها كثيرة والعلم بها واجب وأوجب منه الحذر منها قال عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومتطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko da ƙarshe godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a sama da ƙasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin horewarsa ya azurta muka kawo wannan yini na juma'a yau muna uku ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 da gidan miladiya yau shida ga watan tara shekara ta 2024 wannan khutba ɗorawa ne akan khutban da ta gabata satin da ya wuce a wancan sati mun gabatar da khutba wacce take magana akan jahiliya wanda muka ce cewa addinin musulunci shine cikakken addini addinin da baya karban ƙari ko rage aƙidunsa daidaitattu ne aikace-aikacensa nagartattu ne ɗabi'unsa gamsassu ne abin karɓa ne duk wani alkhairi ya faru da addinin musulunci duk wani gyara da nagarta yana tare da addinin musulunci shine matakin addinin musulunci ita ko tada da ɗabi'a ta jahiliya kishiyan addinin musulunci ne ba wani abu ne jahiliya ba face hauma hauman zukata miyagun ɗabi'u miyagun halaye kai jahilci da ɓata da karkacewa dai shine taken jahiliya fa ma za ba'da al-haqi illa balalu fa anna tusrafun Allah ce babu dai wani abu bayan gaskiya sai bata yace ta yaya mutane kuka bari ake wasa da hankalinku ake batar da ku daga tafan kan tafarki madaidaici a wancan sati mun gabatar da bayani akan cewa jahiliya da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da haske da shari'a to gamammiyan jahiliya ta gushe amma kana iya samun jahiliya a ɗabi'un ɗaiɗaikun mutane ko a ɗabi'un waɗansu ƙabilu ko a ɗabi'un waɗansu garuruwa amma dai a ce duniya ta cika da jahiliya alhamdulillah zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da haske ya gusar da wannan mun ji kuma cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama rayuwarsa gabaki ɗaya fito na fito ne da ɗabi'u na jahiliya yana sa'insa yana ruguje su, yana darkake su, musamman a ƙarshen rayuwansa, hajjin bankwanansa sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama da ya tara dubun dubatan sahabbai wanda aka yi hajjin bankwana da su, manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallama ya yi musu bakan demiyar hutuba a ranar arafa ranar tara ga wata. A ranan nan ya ƙara ruguza al'amuran jahiliya ga baki ɗaya, wanda a ranan nan ne manzan Allah ke ce musu ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع دون الأمر نجاهلية wanda ke da alaƙa da aƙida ko yana da alaƙa da ɗabi'a ko yana da alaƙa da ibadu in dai tadin jahiliya ne an gado shi ne ko dai daga kirista ko daga yahudu ko daga mushrikai ya ci karo da shari'an Allah subhanahu wataala da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine jahiliya a ranar manzon Allah ce duk wata tada ta jahiliya a yau na sanya ta a ƙarƙashin ƙafafuna na take ta har manzon Allah ya bayani akan jini na jahiliya ya ce yau duk na ruguza shi babu wani sauran bibiyan jini daga nan kuma har tashin alƙiyama manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin wannan khutba ta sa ya tabbatar da cewa addinin musulunci daban ɗabi'un jahiliya daban ba kuma sa taɓa haɗuwa a cikin zuciyar ɗan adam ya kasance gashi musulmi zalla gashi kuma yana ɗabi'un jahiliya ba su haɗuwa sai dai idan ɗabi'un jahiliya sun mamaye zuciya to sun kori ɗabi'u na addinin musulunci idan kuma Allah mut- ya azurta mutum da ɗabi'u na addinin musulunci to shikenan sai kaga mutum yana rayuwa babu jahiliya a tare da shi cikin misalin da muka buga akan jahiliya da ta mamaye al'umma shine wancan wato alfahari da nasaba da kuma girmama nasaba da ɗaukaka kai akan waɗansu al'umma mutum ya rika alfahari da kansa ko zura'ansa ko familinsa akan waɗansu gida ko akan waɗansu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kida waɗannan abubuwa cikin tada na jahiliya har a cikin hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bata wannan tada da ɗabi'a ya ba da nagartaccen ma'auni wanda da shi ne za a rika tantance mutane ya darajojinsu yake ya ɗaukakansu yake ya fifikonsu yake ba akan maganin gidanku bane ko gidanmu ba magana ne akan matsayin da ka rike a duniya ko matsayin da wancan ya rike ba ba magana ne akan kuɗin da kake da shi wancan bayi da shi ba ba magana ne akan launin fatan jikinka wannan fari ne wannan baki bane wannan gajere ne wannan dogo duk manzon Allah ya ruguje wannan ya ce abin da ke faruwa shine inna Allah qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliya Allah cikin rahamansa da falalansa ya gusar muku da wannan mugun alfaharin da kuke yi da family da dangi da matsayi duk da kuke yi to Allah subhanahu wataala ya ruguje wannan da irin alfaharin da kuke yi da iyayenku sai annabi ya ce mutum dai ɗayan mutum biyu ne ko dai mummuni mai tsoron Allah mai daraja kenan saboda inna akramakum indallahi atqakum wannan ba shi da alaka da wani gida ya fito ba shi da alaka da me ya taba riƙewa ba shi da alaka da me ya taskace a cikin account ɗinsa in dai mummuni ne me tsoron Allah to wannan mutum yana da daraja a wurin Allah ko da ko gidansu rusashe ne ko da yana kwana a ƙasan gada ne ko da yana bilayi a gari ne ba shi da makama ba shi da wanda zai ɗaga ya ce nawa ne ba shi da gata a farko ko a ƙarshe to wannan mutum mai daraja ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum na biyu fajiri shaƙi, shi kuma kangararre ne kuma mutumin kawai ne, to duk iya yadda ya kai da daraja ko yana da dangi, to a wurin Allah ƙasantacce ne walakantacce ne. Har daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya ce duk cikan ku dai daga annabi Adamu kuke, kuma annabi Adamu nan dai daga turbaya yake, ya ce lalle waɗansu mutane su daina alfahari da iyayensu da kakanninsu wanda yake wayannan iyayen nasu ma kila gawayi ne daga cikin gawayin wutan jahannama to su daina alfahari da su ko kuma da su da iyayen nasu su zama walakantattu kaskantattu har wannan dan kwaran gungura kashi sai ya fi su daraja a wurin Allah subhanahu wataala wannan hadisi al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi suka ruwaito to a wannan a satin da ya gabata anan muka dakatar da khutba da haka khutban ci gabanta shine cikin irin ɗabi'u da halaye na jahiliya wanda addinin musulunci ya Allah waje da su ya hana ya hani a kansu to shine kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi wanda Bukhari da Muslim duk sun ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji sayyidina Abu Dharr yana aibanta wani mutum da mahaifiyarsa yana ce masa yabna sauda ya kai dan bakar mace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wannan kalma mai muni sai ya ce a ayyartahu bi ummihi yanzu zaka aibanta shi da uwarsa innaka mar'un fika jahiliya manzon Allah ce lalle akwai sauran jahiliya a tare da kai haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya ma sayyidina Abu Dharr da wannan sai aka fahimci cewa ashe duk inda ka aibanta mutum da gidansu ko wata ɗabi'a wanda bai yi ba ɗabi'an mutanen anguwansu ne ko ɗabi'an mutanen garinsu ne ko ɗabi'an ƙungiyarsu ne to in ka aibanta shi da shi alhali shi ya kubuta daga wannan to ka shigo da tada da ɗabi'a irin na jahiliya cikin addinin musulunci kuma wannan aibi ne wannan abin Allah wade ne kuma wannan nakasu ne a cikin addini babu shakka darajar mutum shine abin da ya aikata Allah ta ziru wazaratun wazara ukhra wa Allah yasal insani illa ma sa'a abin da mutum ya aikata shi Allah zai saka masa da shi wata rai ba ta ɗaukan zunubin wata rai in dai ba wannan ran ita ta ɗora ta akan wannan zunubin ba kowa ana auna shi ne da irin aikinsa da kuma irin ɗabi'unsa zai yiwuwa ka ɗauko ɗabi'an iyaye da kakanni ka aibanta mutum da shi ko da ko iyayen nasa sun zama kangararru ne sun zama hasararru ne wata lokaci ma iyayen kafirai ne dubi in ka ɗauki cikin tarihi muna da ikrima ibn abi jahal babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ana kiran shi ikrima amma mahaifin shi abu jahal kaga tako ɗaya za ka yi daga kan shi za ka koma kan ɓatacce taɓaɓɓe halakakki wanda ƙur'ani ya kawo mana irin aibin shi amma shi wannan sahabin fa babban sahabi ne mai daraja ikrima ibn abi jahal kowa ya san shi cewa ɗan abu jahal ne la'anannan Allah la'anannan Allah tsinan ne kafiri wanda ya mutu akan kafirci amma wannan bai rage ma ɗan daraja da komai ba haka nan muna da Khalid bin Walid wannan Walid din Walid bin Mughira ne wannan kasar gumin kafirin makiyin Allah makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Qur'ani sai da haka ito mana labarin su akan kafirci da kan garewa amma yau in mun kira Khalid bin Walid zamu ce radiyallahu ta'ala an aibin ubansa bai shafe shi ba shi darajar shi imani da mummunanci shi kuma mahaifin fa kan garewa da fajirci haka nan muna da durra durra yar abi lahab ne durra yar abi lahab ne har ya kasance akwai wata rana da waɗansu ƙawayenta lokacin da ta hijira daga maka ta zo madina sai aka samu waɗansu mataye sai suna yin mata zambo sai suna mata wani kaman walaƙanci sai su ce da Allah kuɗin zo mu karanta alƙur'ani a fara daga sautar abin nan sautar lahab tabbata da abi lahab wajen a aibanta ta a zage ta sai ta kai kukanta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tunda yar gidan su annabi ne kanuwa ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ta kai kukanta ga annabi cewa yau gashi an zo waɗansu suna zagi na da aikin babana manzon Allah da aka yi sallan azhar ya zauna bai tashi ba sai bayan azhar jim kaɗan sai ya musu khutba sai ya ce ya ku mutane mali uza fi ahli me yasa za a rika cutar da ni a cikin dangi na cikin iyalan gidana ita wannan baiwar Allah mummuna ce durra mummuna ce masoyiyan Allah ne to dan mene za a rika dauko ta da mahaifinta da irin yadda Qur'ani ya tsine masa a rika zaginta da shi to wannan yana daga cikin tadoda na jahiliya haka nan manzon Allah sallallahu ya kidaya kira zuwa ga kabilanci shi ma daga cikin tadan jahiliya a wata rana kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji waɗansu sahabbai an samu sa'insa tsakankanin wani mutum daga cikin mutanen Makka da wani mutum daga cikin mutanen Madina sai abin ya kai ga kowanne daga cikinsu ya fara kiran dangin shi ya ku muhajiruna ku zo ku taimake ni wannan yana ya ku ansar ku zo ku taimake ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wannan sai ya ce abi da'wal jahiliya wa ana baina azhurikum yanzu za ku fara kira irin na jahiliya ne bayan gani a cikin ku shiriya ta zo haske ya zo kuma ku ci gaba da ɗabi'a irin na jahiliya manzon Allah ya ce da'uha ku yi watsi da wannan mummunan tada ku yi watsi da wannan mummunan ɗabi'an fa innaha muntina kazanta ce tana da wari ba ta da aibi ba ta da kima sai dai aibi ku daina irin wannan tadan ba daidai bane haka nan alqur'ani mai girma ya tabbatar mana da cewa irin yadda mata suke fita cikin kwalliya sun bulbula tarare sun fito da ƙawansu shi ma wannan ɗabi'a ce na jahiliya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tsawaci mata ya ce wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatul ula ya ko matan mummunai kada ku rika fita fita irin na jahiliya ta farko fitan jahiliya shine a fito da kawa a fito da ado a fito da duk wani halitta na kyau da Allah ya yi ma mace a kiran jikinta a fito da shi ana tallan shi ana tallata shi mazaje suna ruduwa suna kamuwa da irin wannan fitinan to wannan yana daga cikin tadoda na jahiliya wanda ya wajaba akan kowanne daga cikin mai tsoron Allah ya tsawatar ma matayensa da ‘ya'yayensa da duk wani wanda ke da alaƙa da su akan irin wannan fita na jahiliya na mutanen farko, domin aibi ne kwarai da gaske. Za ka iya ganin mutum yana zuwa masallaci, za ka iya ganin shi a sahun gaba, za ka iya ganin shi ma cikin ‘yan kwamitin masallaci, amma abin ban takaici lokacin biki, ko lokacin sallah, ko lokacin wani farin ciki, to kana iya ganin ‘yarsa a fitsare. kamun dai ba ita ce take sanya hijabi tana zuwa makarantar islamiyya ko makarantar hadda ba wannan fitinan da bala'in ya dawo ma al'umma tun shekara kusan tara zuwa goma da suka wuce da mu dai a garin nan alhamdulillah an daina maganan gele sai dai maganin hijabi to yanzu jahiliya ta dawo mana mata sun ƙara jaddada mubayi'ansu da iblis da haka lokacin sallah kafin ka kirga mai hijabi ɗaya sai ka kirga masu gyale mutum tara sai ka ga wani lokaci ma gyalen irin gyalen nan na banza na wofi akwai gyale mai baɗi wanda zai rufe jiki duka baya fito da tsaraici irin wanda za ga mutanen sudan na amfani da shi to amma sai ga wani tsinannen gyale wanda yake ga nan iyakansa ko kirjinta bai gama rufewa ba ta yafo shi tana tafiya duk kusurwoyin jikinta ga nan ya fito wai kuma a matsayin wai ta sanya tafafi wai ita nan musulma ne wai babanta musulmi ne yana zuwa masallaci yana zuwa karatuttukan malamai yana zuwa mahabarori wani lokaci ma kila zaka same cikin yan kwamitin masallaci to wannan fitsara da lalata ɗabi'an jahiliya ce sai mun ji tsoron Allah mun tsawatar da iyalanmu da ƴaƴayenmu da duk wani wanda muke da iko a kansa cikin ɗabi'u na jahiliya wanda Qur'ani ya kawo duk wanda aka jarabce shi da mugun tunani cewa Allah ba zai taimaki addinin musulunci ba addinin musulunci ya riga ya baya kenan rundunan Allah sun faɗi rundunan Allah ba za su ci nasara ba wanda aka jarabce shi da mugun tunanin cewa ai lallai ƙarya ta riga ta danna gaskiya ai demokradiya ta riga ta danne addinin musulunci babu lokacin da addinin musulunci zai farfado ya kumari ya kuzari ya miƙe ya daga tutarsa duk wanda ke da wannan mummunan tunanin to wallahi tallahi yayi ma Allah mummunan zato ya yi mummunan zato ga Allah shi ne alƙur'ani mai girma yake faɗin cewa ya zunnuna billahi ghairar haƙƙi zannar jahiliya suna ma Allah mummunan zato zaton da bai dace ba zato irin na jahiliya abin da ya faru shi ne suna zaton ne Allah ba zai taimaki annabi ba suna zaton Allah ba zai ɗaukaka addinin musulunci ba suna zaton Allah subhanahu wata'ala ai shi kenan zai dawwamar da ƙarya akan gaskiya duk wanda ya samu wannan mummunan zaton to ya yi mummunan zato ga Allah, kuma zaton shi jahiliya ne, kuma yana ji yana gani sai Allah ya danna kafirci ya ɗaukaka musulunci watan wata rana muna nan, wallahi tallahi sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka addinin musulunci. La ta zalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la ya zurruhum man khazalahum, wala man khalafahum, hatta ya ati amurullahi wa hum kazalika. Addinin musulunci yana nan wallahu mutimmu nurihi, walau karihal kafirun. haka nan duk wanda ya musun cewa abubuwan da ke faruwa a duniya a yau ababe na ɗaci ababe marasa daɗi ababen da ke samun musulmi ana zubar da jinin musulmi ana kashe musulmi ababen da ke samun al'umma na talauci da rashi da wahalhalu da halin ƙaƙanika yi wanda ya zaton cewa wannan al'amarin haka zai dawwama ya yi ma Allah mummunan zato subhanahu wa ta'ala. kai dai yi abin da Allah ya ce maka ka yi, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka bar shi da abin da ya alkawarta. Allah ya alkawarta cewa wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan Allah ya wannan alƙawari sai ya ce ya abuduna ni la yushriku ni bi shay'an in dai an kiyaye ma Allah sharadin da yasa wallahi tallahi irin wannan mugun halin da muke ciki ba zai dawwama ba sharadin shine a bauta ma Allah babu sharka a bauta ma Allah babu bid'a ga watan bid'a ta ta, ta, zagayo a bauta ma Allah da tauhidi a bauta ma Allah akan sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah alƙawarta mana cewa adallahu allazina amanu minkum Allah ya yi alkawari ga masu imani daga cikinku, wa amilu salihati masu kyawawan ayyuka, kaga sharaɗi biyu a nan gurin. Ga imani mai kyau, nagartaccen imani, ga kyawawan ayyuka. Shi ne wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah ya alkawarin sai ya sanya masu imanin nan, masu kyawawan ayyukan nan, sai sun zama sun mamaye ban ƙasa. Kamar stakhlafa alladhina min qablihim, kamar yadda waɗanda suka zo kafin su suka mamaye ban ƙasa. كما استخف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم addinin da kuke ta fata Allah ya sa ya mamaye duniya ya zama yana jagoranci Allah ya muku alƙawarin in dai kun tsare imani kun tsare sunna kun tsare kyawun ayyuka to Allah zai sanya addinin musulunci ya mamaye ko ina wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan Allah yayi alƙawarin cewa halin da suke ciki na tsoro Allah zai rikidar da shi ya koma aminci ya koma walwala da jin daɗi da miƙe kafa da sakewa amma da sharadi ya'budunani la yushrikuna bi shay'an safar kabauta mun kasi shirka da ni ko daya da haka wannan ayan ta faɗi sharaɗe guda uku ka tsara wannan sharaɗin kai kuma ka ga irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka amma wanda ke zaton cewa wai Allah ba zai taimaki addini ba to shine Qur'ani ya kawo idda alal ladina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya ka tuna lokacin da kafirai suka sanya ma kansu wani irin kishi kishi mai muni kishi irin na jahiliya menene kishin jahiliyan suna jin haushin Allah suna jin haushin annabi suna jin haushin mummuni shi yasa suka ce ba za a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba shi yasa suka ce ba za a rubuta muhammadur rasulullahi ba shi yasa suka ce mummune ba za su shiga ɗakin ka'aba su yi dawafi su sa'ayi su umara ba suka ce ba za su yarda da wannan ba saboda suna jin haushin Allah da manzansa suna jin haushin mummune to Allah subhanahu wataala kuma sai da ya nuna musu abin da ke bakanta musu rai sai yau ga maka ta zo tana faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah to duk wanda ke mummunan zato ga Allah cewa addinin musulunci ba zai dawo ya farfado ba addinin musulunci da natsuwa da walwala da kwanciyar hankali ba zai dawo ba to yayi ma Allah mummunan zato kai dai ka kiyaye sharadin da Allah subhanahu wataala ya sanya maka hakanan duk wanda ya fita daga hukuncin Allah ya koma zuwa ga ka'ida na constitution wanda kullum muke bayani cewa wannan demokradiyyan kafirci ne domin mutane suka tsara dokokinta suka yi watsi da dokokin Allah tilas ta sanya muke yin ta don bamu da yadda zamu dalilin da ya sanya annabi Yusuf ya ta hakuri ya tafi akan daular kafirci har ya zuwa lokacin da Allah ya bashi mafita to ita ce ta sanya muke tafiya a wannan tsari na demokradiya ba don mun yadda da ita ba ba don mun yadda da ita ba to wanda ke ganin cewa demokradiyyar ne ita ta dace dokokin Allah ba su da wuri a wannan al'umman to ya yi hukunci hukunci irin na jahiliya shi da Allah ke faɗin afa hukumar jahiliya ta bagun shin hukuncin jahiliya mutane suke nima ya ce wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun babu wanda yafi Allah kyautata hukunci amma wannan masu imani masu yaqini ne suke gane wannan ya ƴan uwana musulmi mu sani cewa fa jahiliya dai ba ta da wani alkhairi ko kankani kuma tana da yawa al'amuran jahiliya suna da yawa kamar yadda ni ishara satin da ya gabata الشيخ محمد بن عبد الوهاب يربط لتافي مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية من زن الله صلى الله عليه وسلم مالن يكاو إنه عند من زن الله صلى الله عليه وسلم يسابع متان الجاهلية الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكاو أبو بن سنكي قداء دريد وانا أبو ساتن دي يغبات من يمغانا cewa lalle wannan littafi ya dace a samu a sanya shi a masallatai Allah ya sa muna tare da mai girma madakin zazzau nan take ce duk Allah a nemo mashi waɗannan littattafan kuma an nemo masa tare da sharhi ya ce akwai wani littafi suna gab da gama shi a masallacin gidansa ana gama wannan littafi za a sa yanzu haka littafan suna hannunsa Allah ya ƙara masa imani ya ƙara masa lafiya to da haka al'amuran suna da yawa jama'a musulmi wajibi ne akan kowane musulmi ya fahimci waɗannan tadona na jahiliya kuma ya nisance su domin wani hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutanen da Allah ya fi gaba da su ya fi ƙinsu baya ƙaunansu mutane uku ne mutum na farko mulhidun fil haram wanda ke ilhadi yake wuce wuri yake saban Allah a cikin haramin Allah subhanahu wata'ala maka ko Madina mutum na biyu mubtazin fil islami sunnatul jahiliya wanda bayan ya ce shi musulmi ne sai kuma ya ta ɗauko ɗabi'u irin na jahiliya yana shigowa da su cikin addinin musulunci yana shigowa da shi cikin mu'amalolinsa da aƙidunsa da ɗabi'unsa da halayensa mutum na uku kuma mutumin da ke neman jinin mutane domin ya zubar da jininsu ba tare da haƙi ba wannan mutum shi wa'annan mutane uku su ne wanda Allah subhanahu wata'ala baya kaunansu to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da mu Allah ya dora mu akan daidai Allah ka tabbatar da daga daga mu akan imani da kyawawan ayyuka Allah ka nisanta mu da shirka da bid'a ko ta kowace irin kofa Allah ka raba mu da ɗabi'un jahiliya Allah ka raba mu da halayen jahiliya a ƙarshe muna addu'a ga wani ɗan uwanmu daga cikin ‘yan uwa, Dr. Bashir Ahmad na Sokoto, wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabce shi, wanda ‘yan ta'adda suka kama mutum shida daga cikin makusantansa, da mahaifiyarsa, da matansa, da ‘ya'yansa guda biyu, da ƙanuwarsa, da abokiyan zaman mahaifiyarsa. duk waɗannan suna hannun ‘yan ta'adda a yanzu haka in dai ba ɗazu ne kuma Allah ya kaddari suka fito ba. Daidai lokacin da yake direban da ke jan motar nasu sun kama shi sun kashe shi sun kuma ya galgala naman shi sun ba karnuka sun cinye. Da aka sun ba da lokaci ko a kai musu maƙudan miliyoyi ko kuma su ma waɗannan za su hallaka su za su kashe su. Da aka wannan babban malami namu ya nemi ‘yan uwa musulmi su sanya shi a cikin addu'a don yana cikin tashin hankali. Yana cikin damuwa ƙwarai da gaske. ya nemi ‘yan uwa musulmi mu sanya shi a cikin addu'a, sannan kuma abin da Allah ya hore mana za mu iya taimaka masa da shi, mu taimaka masa domin ya kwato waɗannan manyan-manyan mutane dangane da gare shi. To, muna fatan Allah ya ba su mafita, Allah ya ba su mafita, Allah ya ba su mafita, da sauran waɗanda aka kama aka yi garkuwa da su, Allah ka gaggauta ba su mafita, Allah ya kubuto da su daga hannun ‘yan ta'adda, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi sabaci da haƙuri da natsuwa. da sauran waɗanda aka kama ‘yan uwansu Allah ka azurta mu da haƙuri, Allah ka azurta mu da sabati, waɗanda suka mutu kuma Allah ka gafarta musu, wanda suke cikin halin rayuwa Allah ka gaggauta kubuto mana da su, Allah ka dawo mana da su a cikin mu cikin aminci da kuma ainihin natsuwa da kwanciyar hankali. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين